لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallacin na Masjidu Ad-Da'awati wal Irshad a nan anguwa ta Site Dipte a birnin Niamey domin ci gaba da karatun littafin da muka saba gabatarwa na Bulughul Maram a kowace ranar Juma'a muna fatan Allah ya datar da mu da faɗin daidai sannan kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa idan ba a manta ba a mun kai ƙarshen babu sifati salati babu mai bayani akan siffar sallah sai dai akwai hadisai guda biyu da aka mini ishara akan cewa ba mu yi su ba su ne hadisai guda biyu na ƙarshe bayan shi za mu shiga a cikin wani babu mai matuƙar mahimmanci wanda yana ɗaya daga cikin abubuwa masu wahala dangane da abin da ya shahi sallah kenan za mu ida da wannan babin da gaugawa don mu shiga a cikin wannan babin mai mahimmanci kenan a bayan malam ya kwararo muna hadisai wanda suka yi bayanin yadda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yake sallah sai ya liƙe da faɗin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yi e mu ba mu ga manzon Allah yayi sallah ba amma sai dai wanda suka ga sallar shi sun siffanta muna yayayi kenan dan haka babu uzuri a gare mu na yin sallah yanda muka so domin wanda suka ga yanda manzon Allah yayi sun yi kokarin kwatanta muna yanda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah malamai suke cewa al'amalu la tuqbalu illa bil ikhlas wal mutaba'a duk wani aiki da mutum zai na ibada Allah baya karbansa sai da sharuɗa guda biyu sharaɗi na farko al-ikhlas yi dan Allah sharaɗi na biyu al-mutaba'a koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan ibadar da haka da mutum zai zo yayi sallah bayan da manzon Allah ya karantar ba to Allah baya so koda ko a ce dan Allah ya yi ta Allah ya karba mana sallolin mu ya ba mu ikon yi yanda manzon Allah ya karantar ai malam ya liƙe da hadisai guda biyu a hadisi na farko shine hadisin Imran bin Husayn mala yace wa an imran ibn husayn radiyallahu anhu an karbo daga imran bin husayn Allah ya yarda da shi annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama qala lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yace salli qa'iman kai salla a tsaye fa in lam tastati idan baka iyawa fa qa'idan to kai azamni fa in lam tastati idan baka iyawa fa'ala jambin to kai akan gehe guda bangare guda wa illa idan ba haka ba fa'aumi to kai nuni ma'ana kai jest rawahul bukhari bukhari rawaito wannan hadisin kina wannan hadisin imran bin hussein yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum asali shi dai ne sallah ayi ta ami a tsaye asalin sallah ayi ta a tsaye sai ce idan ba ka iyawa to ka yi azamni idan ma azamnan ka kasa to ka yi ta a kwance a gehen ka guda an yi so mutum ya yi da gehe na dama an gane da ke ku idan bai iyawa ya yi a gehe na hagum in bai iyawa sai ya yi reran wannan shi ne kenan sai mazu Allah ya ce in ma ka kasa duka yi to ka yi ima'i me yi ima'i shi ne ka yi nuni ga kanan kayi Allahu akbar kayi sujada ga kanan kayi ruku'i ga kanan kana tahiya da abin da ya kama da haka wannan hadisin me yake tabbatar muna yana tabbatar mun da fadin Allah madaukakin sarki la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya dora marai sai abin da take iyawa ma'ana a duk lokacin da ka kasa yin wani abu to an dauke maka shi shi yasa malamai suke cewa la wajiba ma'al ajizi babu dole idan an kasa kuma wannan hadisin har yanzu yana nuna muna ashe duk cikin yanayin da mutum yake ba a ɗauke masa sallah ba duk yanayin da kake matukar kana da hankali to sallah ba a ɗauke maka ita ba idan dai kana da hankali sallah dole sai ka yi ta ya za ka yin ta yadda kake iyawa fattakullaha mastata'atu ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'atu an gane da kyau ko kenan dan haka anan nake fadakar da wanda suke jiyan maras lahiya akan su kula musu da sallolin su domin maras lahiya su da yawa ragwanci yana sa koda yana iya sallar yaqi amma idan aka samu wanda za su umurtar sa to kun ga zai kokari yayi za a tsamo sa domin rashin lahiya mafi yawanci idan mutum yana yi an yi masa tsammanin mutuwa ko da yake ko wannan ba shi bane mai iyari ba shi bane ma'auni na mutuwa amma dai yana da kyau a kula da wannan kenan yana daga cikin ladabi na ziyartar marasa lahiya in kaje a tuna musu ana kula mishi da sallah a hauzan kula mishi da sallah shi da abin da ya kama da haka hadisi na gama da yake cewa wa an jabirin radiyallahu anhu an karɓo daga jabir allah ya da shi أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض من ذا الله ياتي ما وني مرس لاهية صلى على وسادة da yayi sallah akan matashi wisada shine dukkanin abin da ake tallabe kai da shi ana ce mishi wisada da larabci matashin kai kenan yayi sallah akan matashi farama biha sai manzon Allah ya ɗauki matashin yayi jihuwa da shi wa qala sai yace salli ala al-ardi in istata'ta ka yi sallah a kan ƙasa idan ka iya wa illa idan ba haka ba fa'aumi ima'an to ka yi nuni-nuni waj'al sujudaka akhfada min ruku'ika ka sanya sujadarka ta kasance ta hi zuwa ƙasa akan ruku'inka rawahul baihaqi imamul baihaqi ya rawaito sa bi sanadin qawi da sanadi mai ƙarhi walakin sai dai sahaha abu hatimin waqfahu abu hatim yana ganin wannan hadisi ne mawqufi ma'ana wai jabir ne yayi wannan ba manzon Allah yayi wannan ba a takaice dai wannan hadisi ingantacce ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne yazo ziyartar wani ɗaya daga cikin sahabbai da baya da lahiya sai iskusa yana sallah akan matashi ba wai zamne yake akan matashi ba da zamne yake sallah amma in yazo sujada sai ya aza goshinsa akan mi akan matashi ga matashi an aje mishi gaba in ya zo sujada sai ya mi sai ya sujada akan mi akan matashi dan saboda kan nashi bai iya kai ga ƙasa an gane da kyau ko to shine da manzo Allah ya zo sai ya ce sai ya ɗauki matashin ya jihwa da shi ya ce kai sallah akan ƙasa in kana iya ma'ana in kana iya kai goshin ka ƙasa ka kai shi a ƙasa in kuma baka iyawa kai nuni kaman ka tambayi manzo Allah ya zai nuni sai ya ce shine ka zan nuni da kanka in ka zo a wajen ruku'i kai haka da kai in ka zo a wajen sujada sai ka karasar da kan yayi kasa sosai ma'ana a samu bambanci tsakanin mi tsakanin sujada da mi da ruku'i wajen sujada ya kasance yahi zuwa kasa akan wajen mi akan wajen ruku'i to wannan shine hadisin kun ga wanda bai san wannan sharhin ba sai ya tsammanin to ya mutun zai sallah akan matashi ba wai ana nufin sallar gaba ɗaya ba in ya kai wajen sujada ne sai ya mi sai ya dora goshinsa akan matashi wannan hadisi yana nuna abubuwa kamar haka na farko yana nuna sunna ce ziyartar maras lahiya asali ma manzo Allah ya kawo sai yana ɗaya daga cikin haƙƙin musulmi akan musulmi wa idza marida fa'idhu idan ba idan yayi rashin lafiya ka ziyarce sa sannan kuma wannan hadisi na namuna ashe akan cewa a maras lahiya zai yi sallah daidai gulgudon yanda yake iyawa kamar yadda muka gani a cikin mi a cikin wancan hadisin har yanzu kuma yana nuna muna baya halatta ka aza wani abu tsakaninka da ƙasa da goshinka an gane da kyau ko dole goshinka ya taba mi ya taba mi ya taba ƙasa to masallaci mai tafi da karowa idan aka ce ƙasa ana nuhin mi ana nuhin abin da dai kake sallah akan shi kada ya kasance akwai wani abu wanda ya bambanta inda ƙawahunka suke da mi da mi da inda goshinka zaka aza shi inda ƙawahunka da guyoyinka suke a sama to goshinka shi ma yayi mi shi ma ya kasance a ina ya kasance a nan shi yasa kuskure ne misali mutum ya sallah a can haka guyoyin shi suna nan ƙasa goshinsa yana ina yana can sama gani an samu bambanci tsakanin mi tsakanin ƙasa inda guyoyin shi suke da kuma inda goshinsa yake a takaice dai me yake da suna idan mutum zai sallah goshinsa ana so ya taba mi ya taba ƙasa sai idan da uzuri a malamai suke cewa ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha idan larura ta kama wurin da kake sallah zahi ke gare shi ba ka iya aza goshinka a kan me a kan wurin to ya halatta ka samu wani abu da baya da tudu sosai sai ka aza shi kamar yadda ya zo a riwayoyi a athar wasu daga cikin sahabban manzo Allah suke cewa idan suna sallah a cikin tsananin zahi idan rana mai zahi ce ba su iya aza goshinsu a ƙasa suna aza kayansu akwai wanda rigar shi zai jawo wa ya aza ya shinhiɗa sai ya aza goshinsa kenan babu lahi idan da larura mutum ya aza wani abu wanda baya da tudu sosai wanda yake in an shinhiɗa sai ga ƙasa yayi zai game da mi zai game da ƙasar an gane da kyau ko shine ma'ana ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha wannan shine kenan kamar yadda na taɓa baku labari ko na garan marshe da na ta yi na ta yi garan marshe ƙaddara ta kama ni sallah a garan marshe sallah kuma ta juma'a masallacin ali musi babu wuri kun san akwai lokacin da bisa guduran ne ake sallah na zo na kabarta allahu akbar an zo wajen sujada ina aza goshi ban san lokacin da zabura ba sai zan lalaba iske ban baro ta ƙasa ba don saboda tsananin zahi to da na taso da sai dai sauri na jawo takalmi na aza sai ne sallata a kai in kun ga wanda bai sani ba shi kenan kuma sai sai sallata ta lalace ko ta salwance kenan sai na jawo takalmi na aza na yi sallah a kansa domin shi ne abin da ya tayassara an gane da ke go wannan shi ne a takaice dai inda uzuri babu lahi mutum ya aza goshinsa akan wani abu wanda ba ba ƙasa ba asali dai shine mutum ya aza shi a inda ƙawahunsa suke wannan shine kenan a takaice nan muka zo ƙarshen babu sifati salatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mun ga siffar sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to zamu zo ga ɗaya daga cikin babubuka kamar da na baku labari wanda suke mafi wahala a cikin abin da ya shahi al'amarin sallah kuma idan nace mafi wahala ba ina nuhin ba ga ga wajen gama garin mutane a hatta a wajen malamai an samu cece kuce dangane da abin da ya shahi wannan al'amarin shine babu sahwi an gane da kyau ko babu sujudi sahwi babu mai bayani akan sujada ta mantuwa a cikin sallah wa ghairihi da wanda ba shi ba ma'ana da wasu sujada daban-daban wa ghairihi min sujudi sahwi da wani wanda ba shi ba na sujada ta tilawa sujudu tilawa ita ce sujada da ake yi idan ana cikin karatun alkur'ani akwai wuraren da in aka kai za a yi sujada kenan wannan babin zai bayanin na harko sujada ta mantuwa da kuma sujada ta karatun alkur'ani wa shukuri da kuma sujada ta godiya idan wani abin farin ciki ya zo maka yanda za ka yi godiya ga allah maɗaukakin sarki yana daga cikin ladabi ka yi sujada to me hukumce hukumcen wannan sujadar sai an yi arwalla sai an dibi gabas sai an ce allahu akbar me ake cewa kuma a ciki za mu gani insha allah malam ya fara da farko da sujudi sahwi ana sujada ta mantuwa a cikin sallah me ake ce ma as-sahwu shine al-ghafla ko kuma an-nisyan dukkanin kalimatu ne mutaradifat duk ma'anan su guda kenan mutun ya gafala ko ya manta to idan mutun ya manta ko ya gafala a cikin sallah akwai abin da zai gyara wannan mantuwar da yi to wannan shine abin da wannan babin zai muna bayani idan muka karanta hadisi na farko zan kawo muku ruwayoyi ma'ana ra'ayoyin malumai game da sujada ta mantuwa ya ake yi kabli ake ko da yaushe ko ba da ake yi ko ya ake yi za mu hara da hadisi na farko a ciki mala yace an abdullahi bin buhaina an karɓo daga abdullahi bin buhaina radiyallahu anhu yardar Allah ta ƙara tabbata a gare sa annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lalle manzon Allah tsira da aminci Allah su ƙara tabbata a gare sha صلى بهم الظهر يا مس صلى الظهر فقام في الركعتين الأوليين سيتاشي أتكي ركوعي غدا بيو نهركو ولم يجلس bai zamna bai zaman tahiya yayi raka'a biyu maimakon ya zamna ya tahiya sai yayi mi sai ya miƙe faqama nasu ma'ahu sai mutane suka tashi tare da shi hatta idza qada as-salata har sai lokacin da ya kare sallah wantazaran nasu taslimahu mutane suka jira sallamewarsa kabbara sai kabbara wa huwa jalisun yana azamne wa sajada sajadataini sai yayi sujada guda biyu qabla an yusallima kamin ya sallame thumma sallama sannan ya sallame akhrajahu sab'a marawita hadisi guda bakwai suka rawaito sa wa hadha al-lafzu lil bukhari wannan lafazin na bukhari ne wani irin sujada ce kabli ce ko ba a dai anan qabli tunda kamin ya sallame sai yayi sujada guda biyu wa fi riwayatin li muslim a wata riwaya ta imam muslim yukabbiru fi kulli sajdatin zai yi kabbara a kowace sujada wa huwa jalisun ko kuma yana yin kabbara a kowace sujada wa huwa jalisun yana azamne wa yasjudu sai yayi sujada wa yasjudu nasu ma'ahu mutane ma su yi sujada tare da shi makana ma nasiya min aljulusi marmakon abunda ya manta na zama na tahiya wannan hadisin kenan abdullahi bin buhaina ne asali hadisan da suka shahi sujudu sahau sujada ta mantuwa hadisai ne guda biyar wanda dukkanin abin da ya shahi wannan hukumce hukumcen su ne su game wannan sauran hadisai da suka zo akan wannan dukkan su da ifai ne wannan su ne hadisai guda biyar kuma su ne malam ya fara zanowa na farkon shine abdullahi na abdullahi bin buhaina ce wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi sallah sallah ta azhar sai a raka'a ta biyu barmakon ya zamna ya tahiya sai ya miƙe ya manta to su kuma sahabbai a lokacin busan hukuncin cewa in mutum ya mantuwa a cikin sallah ba illiman ya mantuwa a cikin sallah za a ce masa me subhanallah sai suka kyale manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan manzon Allah yayi tsaye sai ya tuna a ashe ban zauna nayi tahiyya ba sai bai komo bai ci gaba da sallarsa sai da ya kare tahiyya ta karshe suna jiran ya sallame shi suka ga yayi mi yayi sujada yayi sujada guda biyu sannan sai sallame sai ya ba'di dalilin wannan hadisin ne malamai suke cewa ka'ida ce fiqhiyya suke cewa nan asali ne manzo Allah ya bari zaman tahiyya menene a cikin sallah min arkanis salati am min wajibatis salah ha min arkanis salah eh min wajibatis salah zaman tahiyya yana ɗaya daga cikin wajiban sallah me ake ce ma wajibi shine abun da in ka yi sa a cikin mantuwa ba za ka komo ba in ka manta sa a cikin sallah ba za ka komo ka yi shi ba za ka ci gaba da yi an gane da kyau ko shine suke cewa man taraka ruknan sahwan fa innahu ya'ti bihi wa bima ba'dahu wa sujuduhu qabla as-salam ah man taraka man taraka wajiban sahwan fa innahu yafutu bi fawati mahallihi wa sujuduhu qabla as-salam duk wanda ya manta wajibi daga cikin wajiban sallah to ba zai komo yayi sa ba zai ci gaba da abin da yake gaba amma in ya zo ƙarshen sallah kamin ya sallamai sai ya yi mi ya yi sujada guda biyu misali zaman tahiya wajibi ne na sallah manzon Allah ya mi ya manta sa da ya tuno bai mi ba bai komo ba ya yi sa to kenan shine suka ce fa innahu yafutu bi fawati mahallihi shi wajibi in ka bar sa shikenan ba za ka komo ka ce ka yi sa ba kishiyar mi rukuni shi rukuni in ka manta sa sai ka mi sai ka komo ka yi sa za mu zo bayani akan rukuni to kun ganin da manzon Allah ya manta wajibin bai komo yi sa ba sai ya ci gaba da sallarsa amma sai yi sujada guda biyu sai wannan sujadan guda biyu su kasance kamar ramko ne na mi na waccan wajibin da aka mi da aka bari ana ganewa da kyau shine kenan man taraka wajiban sahwan fa innahu ya'ti bihi fa innahu yafutu bi fawati mahallihi wa sujuduhu qabla as-salami an gane wannan hadisin da kyau wajiban sallah guda nawa ne guda nawa ne guda takwas ko an gane da kyau ko wajiban sallah guda takwas ne daga cikinsu akwai mi zaman tahiya ko da kuma ita kanta tahiyakin ana nuhin zaman tahiya na harko da tahiyar aha daga cikinsu akwai mi qawlu sami'a Allahu liman hamida daga cikinsu akwai qawlu rabbana wa lakal hamd in ka wance cewa sami Allahu liman hamida ba za ka komo ba amma sai dai za ka yi ne za ka yi ƙabli yana ɗaya daga cikin wajibatu sala shi ne faɗin subhana rabbiyal a'la da faɗin subhana rabbiyal azim an gane da kyau ko da kuma kabbara wadda ba kabbara harama ba a magana mafi inganci sauran kabbarorin wajibban sallah ne in mutum ya manta guda a malikiya ne suke ganin sai ka manta ina gani uku ko sannan za ka yi sujudu sahu amma a sauran malamai suna ganin ko kabbara guda ka manta sai ka yi mi sai ka sujudu sahau misali ka manta a tsakanin sujuda guda biyu bakai kabara bakai dai ka taso to dalilin wannan zaka yi mi zaka yi sujudu sahau wannan kinan su ne me yake da suna wajibatus salah in mutun ya bar su ba zai komo yayi su ba sai dai zai yi mi zai yi qabli sai mu zo a hadisi na gaba mala yace wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala daga abu hurairah Allah ya dada shi yace sallan nabi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah yayi salla ihda salatayil ashiyi dai daga cikin salloli na rana al'ashi shine ma baina zawali shamsi ila gurubiha abinda ake cewa al'ashi da larabci shine daga lokacin da rana ta huta daga tsakiya har zuwa mi har zuwa faduwarta to yace manzon Allah yayi ɗaya daga cikin sallolin da ake yi daga faduwar rana daga hitar rana daga tsakiya zuwa faduwarta ɗaya daga cikin sallolin yayi raka'a guda biyu salloli guda nawa ake a wannan lokacin da wace da wace az-zuhr da la'asar to marawacin hadisin ya manta azahar ce ko la'asar sai ce ɗaya daga cikinsu tsakanin azahar da la'asar an gane da kyau ko sai ya raka a biyu marmakon nawa marmakon raka a hudu sun masallama sannan sai sallame sun makama ila khashabatin fi muqaddamil masjidi sannan sai ya tashi zuwa ga wani mai da suna wani icce ko wani kututturu ko wani katako dukansu ma'anansu guda ya tashi ya je a wajen wannan kututturun da yake a gaban masallaci fawadha ayadahu alaiha sai ya dora hannunsa akan wannan kututturun kenan ga kututturu haka sai ya zo dora hannunsa ya dan gishirta haka akan kututturun wa fil qaumi abubakar wa umar a cikin mutanen da suke sallah akwai abubakar da umar fahaba an yukallimahu sai suka ji nauyi shine fahaba sai suka ji nauyin su yi manzon Allah magana akan cewa raka'a nawa akai biyu wa kharaja sar'anun nasi sai masu gaugawa daga cikin mutane suka huta faqalu sai suka ce qusirati salatu an rage sallah kidan wasu sun fara farin ciki kai an rage sallah masha Allah an gane da ko nsa akwai wani lokaci akwai in son fala jayyid wa fil qaumi rajulun a cikin mutanen da suke sallah akwai wani mutum yad'uhu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah yana kiransa da zalyadaini mai hannuwa shi dogayen hannuwa ke gare shi to sai manzo Allah yana kiran shi mai mai dogayen hannuwa fa qala sai yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah anasita am qusirati salatu ka manta ne kai raka'a biyu ko kuma a'a wahayi ne ya sabko akan an rage sallah fa qala sai yace lam ansa wa lam tuqsar ban manta ba kuma ba a rage ta ba domin shi manzo Allah a yaqinin sami a yaƙininsa hudu ya yi an gane da kyau ko shi ne abinda manzo Allah ke tsammani a wata riwayar manzo Allah bai canza sallar ba sai da aka yi masa ilhama akan cewa eh raka a biyu ne kai tashi ka cika an gane da kyau ko wannan kenan sai nun dama ɗabi'ar mantuwa haka ne kai a tsammanin ka ga yanda abin yake sai daga bayan an nabbahar da kai manzo Allah ya ce ban manta ba kuma ba a rage ba faqala sai ya ce bala ya ce a'a qad nasita to ka manta tunda dai ka ce ba a rage ta ba to mi to kamanta an gane da kyau ko fa salla raka'ataini a wata riwayar sai manzo Allah ya tambaya akama yaqulu dhul yadaini haka ne yanda dhul yadaini yake cewa sauran sahabbai suka ce eh haka ne kenan fa salla raka'ataini sai manzo Allah ya tashi yayi salla raka'a guda biyu thumma sallama sannan sai sallame thumma kabbara sannan yayi kabbara thumma sajada sannan yayi sujada mithla sujudihi irin sujadar da ya a cikin sallah aw atwala kuma wadda tahi ta tsawo thumma rafa'a ra'sahu sannan sai ya dago kansa fa kabbara yayi kabbara thumma wada'a ra'sahu sannan ya dora kansa fa kabbara yayi kabbara fa sajada mithla sujudihi sai yayi sujada irin sujadar da ya a cikin sallah aw atwala ko wadda ma tahi ta tsawo thumma rafa'a ra'sahu sannan ya dago kansa wa kabbara yayi kabbara muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wal lafzu lil bukhari sai dai wannan lafazin na bukhari ne wa fi riwayatin li muslim a wata riwaya ta muslim salatal asr sallar la'asar ce a riwaya ta muslim rawin ya kayyade wace sallah ce sallah ta la'asar amma a waccan ba a kayyade ba wali abi daud a riwaya ta imamu abi daud fa qala sai ce asadaqa dhul yadaini a sai da manzo Allah ya tambaya shin haka ne abinda zulaidain ya faɗi gaskiya ne ma'u sai suka yi nuni ai na'am akan cewa eh wahiya fi sahihaini wannan riwaya tana a cikin bukhari da muslim lakin bi lafzi faqalu sai dai da lafazin faqalu na'am ai sai suka ce eh wa fi riwayati lahu aw ta riwaya tasa wa lam yasjud manzon Allah bai sujada ba hatta yaqanahu Allah ta'ala zalika har sai da Allah ya yaƙinantar da shi haka ma'ana har sai da mi ya samu tabbacin cewa eh haka ne ya rage wannan hadisin suna ɗaya daga cikin umda a abin da ya shahi madogara ta a sujudu sahau a nan idan muka lura menene manzon Allah ya rage raka'a nawa ya rage raka'a nawa raka'a biyu kuma raka'a biyu za a iya cewa a kai tsaye rukunai ne ya rage ko rukuni ya rage domin idan sakata al'asulu sakata far'uhu in an yi butun rukuni to ba ma za a yi butun wasu ƙananan abubuwa ba domin rukunin domin in an yi butun ruku'i ba ma za a yi butun wasu sujada da wani abin da ya kama da haka ba domin da an ce babu ruku'i to duk abin da aka yi bayan ruku'in ya yi ne ya rushe shi ne idan sakata al'asulu sakata far'uhu kinan babu rukuni an rasa ɗaya daga cikin rukunnan sallah ko kuma an zub da rukunnan sallah an gane da kyau ko to da aka zub da rukunnan sallah sai yanzu da aka tunawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya biya wannan rukunin ya tashi yami ya cika wannan rukunin dalilin wannan hadisin ne malaman malikiya suke cewa ashe duk lokacin da mutum ya rage wani abu daga cikin sallah bayan ya rage kuma ya ƙara to zai yi mi zai yi mi a yawa ba adiyayi in gani anan ni manzo Allah ya rage a yi manzo Allah ya rage raka'a biyu amma ya kawo su ko don ya aka yi jimillar sallar me aka kara a cikin sallah a sallama kenan sallama aka kara ya rage yami ya kara an gane da kyau ko kenan sai yayi ba'adi to dalilin wannan hadisi ne malamu malikiya suke cewa a duk lokacin da mutum ya rage wani abu a cikin sallah ko kuma ya rage kuma ya kara to zai yi ni zai yi ba'adi eh zai yi me yake da suna qabli amma a duk lokacin da ƙari ne ya yi zai yi mi zai yi ba'adi to a nan ne sun ba shi fasar cewa ba a ƙari ne manzon Allah ya kai tsaye min ya ƙara shi ne sallama tun da rako'in guda hudu an yi su domin yadda ake gane kabli yadda ake gane rage akai ko ƙari akai shi ne sai ka ƙare sallah gaba ɗai idan ka ƙare sallah ka gaba ɗai a wajen tahiya na ƙarshe sai ka tuna to mi na rage a cikin sallah mi na ƙara ragewa na yi na rage zaman tahiya sai in yi mi ƙabli a'a ƙari na yi mi na ƙara na ƙara sallama na ƙara raka a guda sai in yi mi sai in yi ba'adi an gaye da kyau ko domin akwai lokacin da mutum misali wanda ya zo a cikin sallah ya yi raka a uku sai ya sallame sai aka ce mai sauran raka a guda sai ya tashi ya ciko raka a guda wasu mi za su tsammani ragewa ya ko alhali ba a cewa rage waye me yayi za a ce ƙari me ya ƙara sallama to amma jiya daga cikin mutane ba su gane haka in dai har ka rage kuma ka cika to me za a cewa kai ƙari kai ba za a cewa ba ragewa kai a ƙari kai inda ake cewa mutum ya rage shine abinda eh ba a yi shi ba ba a yi shi ba a kawo shi ba misali zaman tahiya da na biyu da manzon Allah ya tashi zaman ya biya shi bai biya shi ba sai aka ce me yayi ya rage ana ganewa da kyau kenan ko kenan ko da yaushe karshe ne zaka dibawa me ka kara a cikin sallar ka me kami me ka rage a ciki wannan shine kenan a takaice ɗan uwa dangane da abin da ya shahi sujudu sahau malumai sun kashi kusan ra'ayi guda biyar maluman mazahibul arba'a da kuma zahiriya bari in zano muku su dan su da yawa zano irin wannan yana kawo mutum sauki na farko maluman hanafiya su suna ganin cewa a cikin kuskuren da duk mutum ya yi me zai yi suna ganin ba'adi za ka yi duk kuskuren da ka yi in ƙari ne kai in ragi kai me za ka yi ba'adi za ka yi wannan su ne malaman hanafiya sai malaman shafi'iyya su kuma suna ganin duk abin da ka yi a cikin sallah duk kuskuren da ka yi in ragi ne in ƙari me za ka yi ƙabli za ka yi an gaya da ke ku kamin ka sallame za ka sujada guda biyu wannan shine mazhaba ta biyu mazhaba ta uku ta malikiya su kuma suka ce a'a in ka ƙara ka yi ba'adi in ka rage ka yi mi ka yi ƙabli in ka ƙara ka yi ba'adi in ka rage ka yi ƙabli in ka rage ka ƙara sai ka yi mi sai ka yi ƙabli wannan shi ne mazhaba ta malikiya to sai mazhaba ta al'imamu ahmad bin hanbal shi kuma ya ce duk wanda ka yi yayi in ƙari ka yi ƙabli sallaka ta yi in ragi kai kai ba'adi ta yi an gane da ke ko wani ita ce falako wani ita ce mai sauki babu ruwanka da wani rikici duk wanda ka fada shi kenan ka huta to to bari ku ji uwa uba su kuma in zahiriya mi suka ce in ba inda manzon Allah yayi suje da sahawa ba to babu inda zaka shige da sahawa an gane da ke ko an rawaito manzon Allah ya sujudu sahau da ya rage zaman tahiya na farko an gane da kyau ko to suka ce misali da za ka manta me yake da suna da za ka manta rabbi ghfirli rabbi ghfirli ko kuma ka manta wata kabbara daga cikin kabbarori bayan kabbar harama suka ce babu komi a kanka don ba a rawaito manzon Allah yayi mi ba yayi sujudu sahau a su suka ce in ba inda manzon Allah ya sujudu sahau ba to kai ba ma za ka yi ba za ka yi wannan ba sai inda aka rawaito manzon Allah ya yi shi sannan kai za ka yi sai dai wannan shine ra'ayi wanda yake wanda yake nisa daga mi daga gaskiya an gane da kyau ko ar-ra'ayul wasat war ra'ayul ashal an gane da kyau ko shine mi shine ra'ayin wa hanbaliya ko Imam Ahmad bin Hanbal duk wanda kai yayi wannan shi zai shi zai shi zai mi shi zai walwale matsaloli da yawa amma sai dai irin wannan abin da ya dacewa in kana a gari wanda su malikiya suka yawan yi in kai ne liman to ka bi masaban malikiya don ka a samu rikici domin akwai wanda shi ta malikiyan nan kawai ya sani in wurin kable kai ba adi to sai sun taɗe ma albarka eh an kare an ce ai ga yanda ya kamata ka ce duk ɗaya ne akwai wanda za su tashi su sake sallah to kun ga wannan wannan in kai hakan ga ko da yake ba ka yi laihi ba amma dai ka sace ce ku ce an gane da kyau ko shi kun malamai suke cewa mina sunna tarku sunna lil maslahatir rajiha yana daga sunna ka bar wata sunna dan saboda mi dan saboda wata maslaha dan saboda liƙe wata fitina kenan limami anan mafi yawanci malikiya aka saba in ka rage kami kai mi kai kabli in ka ƙara kai mi kai ba'adi to liman abin da ya dacewa kai wannan to in ta rikice maka karsa yanda za kai sai kai mi an gane da kyau ko aha sai ka koma mai sauki wannan shine kenan kenan idza saqata al-mubdal minhu yurja ila al-badl an gane da kyau ko ana idan wancan karasa yanda zaka kenan sai ka komo ga ga sauki domin abin da ya sha al'amari na sujudu sahau wannan kabli za a yi ko ba a ji matsala ce ijtihadiyya to shi yasa shi kuma malamai suke cewa me yake da suna la inkara fi masail al-ijtihadi abin da shahi matsala ce ta ijtihadiyya wadda babu nassi karara akai to ba a mutum inkari idan ya rike wannan ra'ayin ko ya rike wannan ra'ayin a takaice abin da nake so in fadakar da mu anan shine kada mu tsananta ma kanmu a al'amarin abin da ya sa shi zudu sahau wurin kabli mutum yayi ba a duku kyale shi an gane da kyau ko domin akwai malaman da suka ga wannan wannan shine kenan sai mu zo a hadisi na gaba malai cewa an imran bin husayn an karɓo daga imran ɗan hussein radiyallahu anhu allah ya dada shi annan nabiya sallallahu alaihi wasallam lallai manzo allah tsira da aminci allah su kara tabbata a gare shi salla bihim ya musu salla ya musu salla fasaha sai yayi sai sahau yayi mantuwa fasajada sajadataini sai sujada guda biyu thumma tashahhada sannan sai tahiya thumma sallama sannan sai sallame rawahu abu dawud wa tirmidhi wa hassanahu wal hakim wa sahahahu wannan hadisin imran bin husayn yace manzon Allah yayi musu mantuwa a cikin sallah sai sujada guda biyu bayan yayi sujada guda biyu qabli kamin ya sallame sai tahiyya sannan sai sallame wannan hadisi me yake nunawa ashe bayan qabli in kai sujada guda biyu sai kai mi sai kai mi tahiyya to haka ne magana mafi inganci shine bayan an yi sujada guda biyu sujudu sahu babu tahiyya wanda riwayar malamai suke cewa riwaya ce shadda an gane da kyau ko idan aka ce ashudud huwa mukhalafatu thiqa liman huwa awthaq minhu shine adali ya rawaito hadisi da sabanin wanda suka hisa zama adalci ya saba musu a yanda aka rawaito hadisin kenan hadisi riwaya da ta inganci shine manzon Allah bai tahiyya ba da yi sujadan nan guda biyu kenan idan mutum ya sujada guda biyu in ya komo kawai zai sallame ne Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar in kana so ka tsaya ka danyi ka danyi huci in ma kana so ko huci ka kai in dai ka komo zamne sai ka me sai ka sallame an gane da ke ku wannan ita ce magana mafi inganci amma a masaba ta malikiya sai kai me sai kai tahiya me madogarar su shine wannan hadisin to sai dai hadisi ne wanda yake shaz ma'ana ba za a yi aiki da shi ba an gane da kyau ko kinan babu tahiya a wajen mi a wajen sujudu sahwi shine abinda wannan hadisi ke karantar da mu wa an abi sa'id al-khudri daga abu sa'idin al-khudri radiyallahu anhu qala Allah ya da shi ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce idza shakka ahadukum fi salatihi idan ɗayan ku yayi shakka a cikin sallarsa nan kun ga ba mantuwa bane shakka ne zaka yi haka ne ko ba haka ba falam yadri kam salla bai san raka'a nawa yayi ba a talatan am arba'an raka'a uku yayi ko raka'a hudu falyatrahi shakki shakka to yayi watsi da shakka wal yabni ala mastayqana ya gina akan abin da yayi yaqini thumma yasjudu sajadataini sannan sai sujada guda biyu qabla an yusallima kamin ya sallame fa in kana salla khamsan idan ya kasance raka'a guda biyar yayi shafa'ana lahu salatahu za su ceto masa da sallarsa wa in kana salla tamaman idan kuma daidai yayi kana ta targhiman lishaitan to su wannan rako'in wannan sujadar guda biyu da yayi za su kasance kamar durmu ya hancin shaitan ne a ƙasa ma'ana za su kasance kamar ba shaitan haushi ne domin wake kama mutum shakka wake kama wasuwasi wake kama mutum wasuwasi a cikin ibadarsa shine mi shine shaitan manzo Allah ya faɗi akwai wani shaitan wanda sunansa khinzabu dalika shaitanun yuqalu lahu khinzab akwai wani shaitan aikinsa shine mi shine ta sama mutane waswasi a cikin sallah to idan kai tahiya idan kai sujudu sahau kabli ko ba'adi to kaman ka bashi haushi ne an gane da kyau ko wannan hadisin yana bayani ne akan nau'i na kuskure a cikin sallah shine mantuwa bari in ta yanda hadisin ya zo manzo Allah yace idan mutum yana a cikin sallah sai ya fara shakka raka'a uku nayi ko raka'a hudu nayi manzo Allah yace falyabni ala mastayqana ya gina a kan yaƙini me ake nufi da yaƙini a nan raka uku na yi ko hudu me kake da yaƙini kayi raka a nawa uku me kake shakka kayi raka a ta hudun ita kake shakka to aka ce faliyatu rahi shakki kenan ya yayi jiwa da wace da ta hudun ya ce raka a nawa yayi uku yayi an gaye da kyau ko shine ma'anan falyabni ala mastaiqana ya tabbata da dai yayi uku to ta hudun ce yake shakka to yayi watsi da ita yace nawa yayi uku an gane da kyau ko kana a cikin sallah sai ka fara sheka kai raka'a ta biyu ce nake ko kuma ta farko dai kana da tabbacin kayi mi kayi ta farko mi kake shakka ta biyun to ka tai akan cewa da nawa kai guda kai kenan ko da yaushe al-aqall ake bi mafi karancin ake bi an gane da kyau ko me hikima anan idan ka bi mafi karanci to dole dai sallar ka sai ta cika in ma ta cika ko a samu mi ko a samu ƙari guda ba a dai samu mi ba ba a dai samu ragiya ba shi kuma ragiya ita ce ba a so in babu raka a guda ai kaga sallah ba ta yi ba to kenan kwan ma a samu ƙari da a samu ragiya to shi yasa aka ce a ko da yaushe ka bi mi ka bi mafi karanci to amma wannan shakkar da kai kamar na kasu ce a cikin mi a cikin sallah to shi yasa sai aka ce kai mi kai mi kai qabli kai sujudu sahau in mun tahi a hambaliya sai mu ce kai mi kai duwar da kai ko wannan shine kenan sai kai mi sai kai kabli sai manzo Allah cikin wannan hadisin na mana hikima da yasa aka ce mutun yayi sujudu sahau yayi sujada kabli ko ba a da cikin sallah shine na farko in tabbas kai kuskuren ne to wannan sujadar da kai za ta ne za ta liƙe wannan kuskuren da kai in kuma a'a ba kai kuskure ba har ma kai ƙari ne to wannan sujadar da kai za ta zamanto kawar ba shedan haushi ne an gane da kyau ko wannan shine kenan kenan wannan me yake nuna muna shedan gurin sa shi a ko da yaushe abu na farko malamai suke cewa in kana musulmi mai ikhlasi abinda shedan yake so yayi shine ya sa maka ragwanci kada ka je kai ibadar shirka ita ce farko to mushe kana da ikhlasin ka abinda yake so yayi hana maka mi kai ibadar ya sa maka ragwanci da kaza da kaza in ka ce a'a sai kai to abinda yake so shine ya saka kasala ya samu wani kaso daga cikin me daga cikin sallar an gane da kyau ko to shine kasan da yake samu daga cikin sallar mu shine me shine wannan tunanin da zai samu a cikin sallah wanda har zai iya kai ga mutum ya me ya rasa ma inda yake ko kuma ya meke da suna ya mamanta wace sura ce aka karanta shedan shedan yana aiki an gane da kyau ko balle wannan khinzabukin wannan khinzabukin Allah ka khinzabe mu na shi jayyid aha kamar yadda taɓa baku labari na taɓa yin wani wani wani sahau a cikin sallah wanda wanda abin ya bani mamaki an gane da ke ko raka'a sallar la'asar ce muka yi raka'a uku maimakon raka'a nawa hudu muka kare sallah har sauran ma sun tahi amma sai wani da yake makwabcin masallaci kusan shago yake ci ni fa na san da cewa raka'a guda na rasa domin ina kilgo to amma kuma da na zo raka'a biyu na isko maimakon isko raka'a nawa raka'a uku yana faɗin wannan a su a cikin masallaci suna askar suka ce malam nima na ga sallar na an yi saurin karewa a gaya da ke ko to irin wannan da shakka ta shiga abin da ya ka dace a yi aini a cika to muna a cikin masallaci nake to ku kira wanda suke kusa muka taso aka aka mi aka ci cika sallah amma wanda babu sanin su sai sun yi mi a a sai sun sake wannan sallah amma mu da muke a masallaci duk hirar da muka yi bata kasance matsala ba matukar ba a dau tsawon lokaci ba wannan shine kenan ga shedan yana aiki sosai ina lahin a ce shi wannan ba matsala shi shi kadai ne tunda limami ne amma ku kusan sahu biyu a ce babu wanda daga cikin ya tuna kun san da akwai akwai matsaloli masu yawa jayyid aha hadisi na gaba mali ce wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala an karbo daga ibn mas'ud Allah ya da shi ina ji shine ko ya ce salla rasulallah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya yi salla falamma sallama lokacin da ya sallame qila lahu sai aka ce masa ya rasulallah ya ma'aikin Allah a hadatha fi salati shay'un wani abu ya faru a cikin salla qala yace wa ma zaka menene wannan qalu suka ce sallaita kaza wa kaza kai salla kaza da kaza ashe nan raka'a biyar ne an gane da kyau ko qala sai ce fasana rijlaihi sai ya nade kawahuwansa wastaqbala alqibla ya fuskanci alqibla fasajada sajadataini sai sujada guda biyu thumma sallama sannan ya sallame thumma aqbala ala an-nasi biwajhihi sannan sai fuskanci mutane da fuskarsa fa qala sai yace innahu law hadatha fi salati shay'un ai da a ce wani abu ya haru a cikin sallah ma'ana da a ce an rage sallah ko an ƙara an ba'atukum bihi dana ba ku labarinsa walakin sai dai innama ana basharun mithlukum ni mutum ne kamar ku an sa kamatan sauna ina mantawa kamar yadda kuke mantawa fa idza nasitu fadhakkiruni idan na manta ku tunatar da ni wa idza shakka ahadukum fi salatihi idan kuma ɗayan ku yayi shakka a cikin sallar sa falyataharra sawaba to ya nemi abin da yake daidai ma'ana ya yi ƙoƙarin neman daidai shi ne falyata harar sawaba ya yi kirda don daidai falyutin ma'alaihi sannan sai cika akan abin da ya tuna sun maliya sujud sajadatai ne sannan sai sujada sujada guda biyu muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wa fi riwayatin lil bukhari a wata riwaya ta bukhari falyutimma ya cika thumma yusallim sannan ya sallame thumma yasjud sannan yayi sujada ولمسلم رواية إمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم للي مزا الله سجد سجدتي السهوي ياي سجدا غدا بيو نا سهو بعد السلام باين يا سلمي والكلام كم باين أني مغنى ولأحمد رواية إمام أحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر daga hadithin Abdullah bin Ja'far marfu'an wanda ya dauka kashi har zuwa ga manzon Allah man shakka fi salatihi duk wanda ya shakka a cikin sallarsa falyasjud sajadataini to yayi sujada guda biyu ba'da ma yusallimu bayan ya sallame wa sahahahu ibnu khuzaima ibnu khuzaima yami ya ingantar da shi wannan hadisin yana ɗaya daga cikin hadisi da malaman hanafi da malaman hanbaliya suka buga dalili da shi akan cewa duk wanda kai a cikin sallah kabli ko ba'adi daidai ne domin idan kuka lura wannan hadisin manzo Allah ya ce wanda yayi mantuwa an gane da kyau ko bayan ya kare sallah ya cika yayi mi kudi ba a karshe falyasjud sajadataini ba'da ma yusallim mi zai kenan ba adi ko to a can bayan wancan da muka gani manzo Allah ya ce ayi qabli dalilin wannan suka ce to kun gani ko manzon Allah ya nuna wataran kana ai kai ba adi wataran kana ai kai mi wataran kana ai kai qabli wannan sai nuna wannan mazhaba ce mai ƙarfi sosai an gane da kyau ko jayyid a takaice wannan hadisin yana karantar da mu abuwa masu yawa daga cikinsu na farko yana nuna muna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne kamar kowa mutum ne kamar kowa shi ya faɗi da bakin sai ce innama ana basharun mithlukum ni mutum ne kamar ku sai ba mu daga cikin siffofinsa an sa kamatan sauna ina mantuwa kawan mi kamar yadda kuke mantawa a aya alkur'ani mai Allah ya ce kul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya ka ce musu ya kai ma'aikin Allah ni mutum ne kamar ku bambanci na da ku shine ni ana min wahayi ku kun ba a muku mi ba a muku wahayi ga wannan raddi ne ga wasu daga cikin wanda suka kauce ma hanya da suke cewa manzon Allah ba mi bane ba mutum bane ya hi karhin mutum an gane da kyau ko shi ba mutum bane kuma shi ba mala'ika bane to sai aka rasa a cikin mi suka sashi an gane da kyau ko wannan sune halittun Allah mafi daraja Allah ya ce wa laqad karramna bani adam Allah ya kuma siffanta mala'iku kiraman katibin ya fa'aluna ma yi umaruna ko kuma ne la ya asuna Allah ma amarahum wa ya fa'aluna ma yi umaruna wannan su ne jinsin halittu guda biyu da Allah ya yaba ya da kowanne halittu to in ka hidda manzan Allah daga cikin wannan jinsin guda biyu a ina za ka kaisa an gane da kyau ku kenan wannan sai nuna cewa idan wanda suke cewa manzan Allah ba mutum bane suna yi ne don su girmama sa to su san da cewa a'a ba ma girmama sa bane suke me suke yi kaskantar da shi ne suke kuma karyatar da shi ne suke domin ya ce innama ana basharun mithlukum kisa a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la tatruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam kada ku wuce gona da iri wajen yabo na kamar yadda nasaru suka mi suka wuce da iri wajen yaban suka wuce gona da iri wajen yaban annabi Isa har suka ce da shi dan Allah ne wasu suka ce ma Allah ne wannan shine kenan kuma wannan hadisin har yanzu yana nuna mun da cewa ashe idan mutum ya shakka dole sai yayi mi sai yayi mi sai yayi sujudu sahwi an gane da kyau ko shakka kun ga irin wannan wataran ka ga liman an yi sallah gaba dai ya ta yayi sujada idan kada ka ce mishi mi subhanallah domin baka san me yasa yayi wannan sujadar maiwa a cikin sallar sai yayi mi yayi mi yayi shakka amma kun ga wannan sunan da yawa ni ban taba ganin limamin da ya banza banza su judu sahau ba ban san ko ba su shakka ba ko a gani al'amari yake dan adam bai dole sai yayi dole sai yayi shakka an gane da kyau ko to kenan wannan shine kenan in an yi shakka sai an yi mi sai an yi sujudu sahau amma anan akwai ka'ida a wajen malaman fiqh suke cewa la yu'tabaru shakku ba'da al-fi'li wa min kathiri shakki wannan ka'idar in ka rike ta zaka walwale matsalolin ka ba su yawa na ibada musamman wanda Allah ya sharafta da abin da ake cewa alwaswasul qahari domin waswasi kala biyu ne akwai alwaswasul mujarrad akwai alwaswasul qahari alwaswasul mujarrad shine mutumin da can ba a rasa bane yake waswasi bai wuce cikin wata guda ya mantuwa ko cikin sati ya mantuwa duk wannan mujarrad ne mai dama dama kenan to su irin wannan duk in sun yi sun yi sujudu sahwi to suka ce wanda yake kathiru shakki mai alwaswasul qahari mai waswasi mai yawa to shi irin wannan abinda ake so gare sa shine mi kada yayi aiki da waswasin sa kwata kwata an gane da kyau ko domin shi ma'zur ne ma'ana mai uzuri ne duk wanda Allah ya jarabta da yawan waswasi a cikin sallah to mahutarsa shine kada yayi aiki da waswasi ana ganewa da kyau akwai wanda Allah yake jarabta da wannan yanzu haka a cikin wannan masallacin mai yiwa yana nan an gane da ke ko haka Allah ya jirabci sai yawan wasu wasi yanzu zai yi sallah sai ya fara anya na yi sallah kai lokacin da ya arola anya na wanke kawahu wallahi haka yake kuma ciwo ne to shi kuma wanda yake da ciwo me ake masa me ake masa uzuri idza daqa shay'u ittasa an gane da ke ko ad-daruratu tubihu al-mahzurat mayoyin hutsari cewa za a yi dole sai in sai yana da sallah sai yana sai in sai yana da tsarki sai sallah ma'ana mai yoyon hutsari za a ce dole sai hutsari ya doke sannan yayi sallah haka nan zai sallah shi da me da hutsarin sa yana sallah hutsari na me na yoyowa dan me yasa aka ce ci gaba da sallah shi dan saboda me dan saboda uzuri to haka shi ma mai tsananin waswasi wanda ya zamanto masa cuta ba zai yi aiki da waswasinsa ba yana sallah ya fara shakka biyu ne ko uku ya tai akan nawa biyu ya yi ya ƙare kun ba zai yi mi ba ba zai sujudu sahau ba an gane da kyau ko shi an ɗauke masa wannan kamar yadda aka ɗauke ma mai hutsari matsala ta mai ta hadasi wannan shine ma'anar layu a tabaru shakku ba'da alfi'li wa min kathiri shakki a wannan ka'idar baki biyu ke gare ta na biyu shine suka ce ba a aiki da shakka bayan an ƙare ibada ka ƙare sallah bayan ka ƙare sallah sai ka fara shakka a raka'a biyu na yi ko uku a alhali kuma raka'a sallah ce ta ta asuba raka'a biyu ko biyu na yi ko uku an gane da kyau ku ba dai ka ƙare sallah ba to ka tai akan cewa raka'a nawa kai biyu kai babu komi a kanka shedan ne yake so ya yi me ya yi wasa da kai shine suka ce bayan an ƙare ibada babu ba aiki da shakka amma idan tsakiyar ibadan ne nan ne za ka yi mi nan ne za ka yi mi nan ne za ka yi gyara kenan da ka ƙare sallah duk shakkar da za ta zo baka baka aiki da ita sai da yaƙini misali ka ƙare sallah ta asuba raka'a kana tunanin uku na yi ko biyu sai wannan kusa gare ka kace kai abokina da Allah sallah gare raka'a nawa nayi asali ma wannan in kai takallufi ne domin ko tambaya ba a so kai ka kyale don kaka ba shi ɗan dama na ya sa maka waswasi domin da sannu sannu ke farawa har ya ci galaba a kan mutum to ka ƙare sallah sai wani kusa da gari ke cewa da raka uku ka yi to a wannan lokacin za ka yi mi za ka yi mi ba'adi ka yi sujada guda biyu amma ka ƙare sallar ka kana ta waswasi kada ka yi komi sai idan dalili ƙarar ya zo maka akan cewa mi ka yi kuskure a cikin mi a cikin sallar ku rike wannan ka'idar da kyau la yu'tabaru shakku ba'da al-fi'li wa min kathiri shakki ba a aiki da shakka bayan an kare ibada sai an samu yaqini wanda yake da yawan kuma shakka to shi kun ba zai yi aiki da mi ba da shakkarsa kullun zai yi aiki da yaqinin sa babu sujudu sahu akan sa a hadisi na gaba malike cewa wa anil mughira wa anil mughira ibn shu'ba an karbo daga mughira bin shu'ba رضي الله عنه ألا يدرشي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زال الله سيداد أمنت الله سكارة تبتع قريشياتي إذا شك أحدكم إذن لينك يشك فلم يدر كم صلى فقام في الركعتين سيتاش أركو إيقدا بيو نفركو فاستتم قائما يمكي أسعي فليمدت يتقبا أنا قاني هذا كيو duk wanda ya tashi a raka'a guda biyu zaman tahiya ya tashi bai yi sa ba ya miƙe falyamdi to ya ci gaba da sallarsa wala ya'udu kada ya ce ya komo ya zamna ya tahiyan nan wal yasjud sajadataini sai yayi sujada guda biyu fa in lam yastatimma qa'iman kun ga anan ma ba a ce ba kabli zai komi ko ba adi kun ga mai hambaliya dai tana ta ƙara shigowa ce fa in lam yastatimma qa'iman idan bai yi da muke watsaye ba falyajlis to ya zamna wala sahwa alaihi babu kuma sujudu sahwa a kansa babu kabli ko ba'di a kansa rawahu abu daud abu daud ya rawaito sa wa ibn majah da ibn majah wa daraqutni da imamu daraqutni wal lafzu lahu lafazin kuma na daraqutni ne bi sanadin da'ifin da sanadi mai rauni sai dai malumai suka ce al hadithu da'ifun lakin na la'amala alaihi hadisin da'ifi ne amma haka ake yi an gane da kyau ko a nan yadda aka rawaito hadisi aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya zo raka'a ta biyu marmakon ya zamna ya tahiya sai ya miƙe idan har ya miƙe dangalgal sai ya tuno da bai yi tahiya ba to kada ya mi kada ya komo ya ci gaba da sallarsa an gane da kyau ko sai ya ce idan kuma mutum ya kasance bai ida muke watsaye ba sai ya tuno to sai ya mi sai ya komo ya zamana ya tahiya kuma sannan babu sujudu sahwa a kansa amma idan ya miƙe ya bar tahiyar sai ya yi mi sai ya yi sujudu sahwa hadisin da'ifi ne amma sai dai haka haka al'amarin yake an gane da kyau ko domin muka ce muku hadisi da'ifi wata ran magana wani malamin ce sai a ce wa manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam ya ce shi yasa sai a ce da'ifi ne idan aka jingina sa daga manzon Allah amma abin da yake ma'anansa haka ne haka aiki aiki da shi wasu malamai suna ganin lokacin da mutum ya zo zaman tahiya na farko sai ya manta ya miƙe idan ya miƙe tsaye ka'in kahin ya da miƙewa tsaye suka ce zai tsaya ya auna an gane da kyau ko ya hi kusa da ƙasa ko da miƙewa sama ya hi kusa an gane da kyau ko sai ya tsaya ya auna da kyau bari in ɗan nuna muku an gane da kyau ko jayyid kenan ya taso yana haka kai ban yi mi ba ban yi tahiya ba to kun ga sai tsaya ko in gani to to yanzu ku a ra'ayinku kaka ne za a yi a na hi kusa da sama ko yawwa sai in miƙe sama to yanzu lokacin da ki haka a da yi mi yanzu a na hi kusa da ƙasa suka ce sai in yi ƙasa amma sai dai wannan akwai takallufi a ciki an gane da kyau ko wa ba ja'ala wa ma meke da suna Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa malamai suke cewa alharaju marfu'un alil umma an gane da kyau ko mana a cikin wannan akwai akwai takallufi kuma wannan ra'ayi ne na na wasu daga cikin malamai na manta wace mazhaba ce daga cikin mazhabobin akwai wanda suke ganin haka ma sai dai magana mafi inganci shine ba a wani kilge kilge kai tsaye idan dai baka yi da miƙewa ba ko ya kake kai me ka dawo ka zamna an gane da kyau ko wannan shine kenan wannan na kawo muku shine domin takan iya wata ranka ga wani yayi hakan ga ka ce to shi kun me yake a hakan ga ko wata sabuwar sallah ce a'a kilgo yake yi aunawa yake shi yasa na kawo muku shi ko shi yasa wannan yana da muhimmanci sosai irin wannan gara'ibkin abubuwa a san kawo su domin wannan ana samun su misali ina ni na manta ina tsammanin masaba ce ta hanafiya ce ko wace na manta taktak wace ce an gane da ke ko kana iya samun irin wannan in kaje aikin haji wajen aikin haji zaka ga abin al'ajabi kowa zaka gani akwai sallar da kai baka san irin ta ba akwai karatun qur'anin da kai baka san irin sa ba to shi sa kenan yana da kyau a zan waye ma kai wani abu in ka gansa to ka san da cewa an ce ko da ba inganta da ka san akwai shi an gane da kyau ko wannan shine kenan sai mu zo a hadisi na gaba wa an umar radiyallahu anhu an karbo daga umar Allah ya da shi anin nabi sallallahu alaihi wasallama qala manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi yace laysa ala man khalfa al imami sahwun babu tahi babu sujudu sahw akan wanda yake bayan liman ma'ana babu mantuwa babu sahw akan wanda yake bayan liman fa in sahal imamu idan liman yayi mantuwa fa alaihi wa ala man khalfahu to yana akan sa da wanda suke a bayansa sa رواه الترمذي والبيهقي ترمذي ده بيهقي سكر رويته بسند ضعيف ده سندي mai rauni الحديث ضعيف لكن العمل عليه wannan hadisin da'ifi ne amma sai dai dama ka'ida ce a wajen malamai suke cewa suke cewa sahul imami sahul lil ma'mumi sahul imami sahul lil ma'mumi idan liman yayin mantuwa a cikin sallah to dun ma mu su ma ta yi me ta hau kansu an gane da kyau ko misali liman ne ya tashi ya raka'a ta biyar a ka'ida shine in liman ya tashi ya ƙari ba za ka mi ba in dai kai ka tabbata raka'a hudu ne ba za ka mi ba ba za ka bi sa ba ka bar shi ya ci gaba da abin da yake amma dai ka ce mishi subhanallah idan ya ƙare ya zo an sallame sai ya zo zai yi sujudu sahau za ka ce ba za ka bi sa ba a sai ka bisa ai gaba ai bayan ke sallah ko kenan tunda sallar shi eh kamar shine ke maka lamuni domin malamai suke cewa al-imamu daminun wal mu'addinu mu'tamanun shi limami shine ke da lamunin sallah in sallar liman ta lalace shikenan sallar ku gaba ɗaya ta lalace sai idan ya kasance ku buku sani ba to a wannan lokacin sai ya mi sai ya kwashi mi ya kwashi lahin naku an gane da kyau ko sai idan ya kasance shi ma cikin kuskure cikin mantuwa ne yayi to kinan ba za ka ce ba ha ai liman shi ya kara ta biyar kenan ne ba zan yi wannan sa ba akai ma sai kayi to sai dai akwai bambanci da wanda yake shi ba a yi kuskuren tare da shi ba an gane da kyau ko ba a yi kuskuren tare da shi ba misali liman bai zamna raka'a ta biyu ba bai zaman tahiya ba kai kuma ko da ka zo raka'a ta uku ka isko kenan babu kana aka yi mi aka yi mi aka yi kuskure to idan liman ya sallame nan malamai sun sha ba wasu suka ce a'a kai ma za ka yi mi a shi in kabli ne dole ne sai sai sai sai mi yayi sai wa yayi sai yayi amma in ba adi ne malamai suka sha banban in kai baka isko kuskuren ba suka ce ba za ka yi mi ba ba za ka yi mi ba ba za ka yi ba adi ba domin ka'ida ce ga ka'idan nan suke cewa laisa alal ma'mumi sahun illa fima adrakahu ma'a imamihi an gane da kyau ko idan liman ya yi sahawu kai ka isko ba a yi sahawun tare da kai ba to in dai ba adi ne zai yi to kai kakkai ka tashi ka cika sallar kashi kenan amma in tare da kai aka yi sahawun to sai kayi me sai kayi ba adi amma in kabli ne fa sai kayi me dole sai kayi tare da shi an gane da kyau ko wannan shine mu karkare wannan hadisin na karshe a shi ma ne na ƙarshe a babin zahawu a takaice yan uwa masu girma al'amari na abin da ya shahi sahawu gyaran sallah abu ne wanda yake da ɗan rikitarwa kaɗan amma idan ka riƙe wannan ka'idar ta me duk wanda ya yassara an gane da kyau ko duk wanda ya yassara idan na ce duk wanda ya yassara ina nufin in kablin ta zo in ba'adin ta zo ka yi abinka za ka mi za ka ɗan rage makanka wahala ko amma muka ce wannan in kai kaɗai kake yi in kana limami ka lazumci mi ka lazumci yadda malikiya suka saba don kada a samu rikici a tsakanin mi a tsakanin mamu a ce baka iya sallah ba akwai ka'idodi wanda ya kamata mu ɗan zano su da sauri don ya kasance duk abin da ya shahi sahawu mun yi bayaninsa suke cewa yusannu bi sajadati sahwi sujudu salati ka'ida ce yusannu bi sajadati sahwi sujudu salati ma'ana sujada na kabli da ba'adi ana yin sani yanda ake yin nami na sallah babu babbanci tsakanin sujada kabli da ba'adi da sujada ta mi ta mi ta sallah abinda ake karantawa a cikin sujudu sahau eh cikin sallah shi ake karanta a cikin mi a cikin kabli da ba'adi an gane da kyau ko mu rike wannan kaida da kyau ba bambanci a tsakanin su sannan suke cewa idza ta'addada sahwu fi salati kafahu 'anil jami'i sajadatani idza ta'addada as-sahwu fi salati kafahu 'anil jami'i sajadatan idan mantuwar da mutun yi a cikin sallah ta yawaita to to sujada guda biyu in kai ta isa misali ka manta mi a me yake da suna zaman tahiya na farko an gane da kyau ko ba kai zaman tahiya na farko ba kina an samu kuskure nawa na farko ko to aka je a raka'a ta ƙarshe a tsakanin sujada guda biyu sai kamanta baka yi rabbi gufilli rabbi gufilli ba tunda shi ma in ba a yi shi ba ana yin ana yin sahawu yanzu sahawu nawa kamanta biyu to yanzu ba za a ce ba tunda kai kuskure guda biyu sujudu sahawu guda nawa zaka yi biyu a'a in kai guda biyu ya isa shine ma'anan idza ta'addada me yake da suna as-sahwu fi salati kafahu 'anil jami'i sajadatan duk kuskuren da kai komai yawan sa a cikin sallah sujada nawa zaka yi guda biyu in kabli ne in mi in ba'adi suke cewa kullu sahwin hasala min al-ma'mumi fa yatahammaluhu al-imam kullu sahwin hasala min al-ma'mumi fa yatahammaluhu al-imam duk kuskuren da mamu zai to liman ya doke masa wannan shi dinna mana kaida da muka ce al-imamu daminun duk kuskuren da kai liman yami ya dauke maka idan ba in an sallami ba za ka ce ba ka yi mi ka yi sujudu sahu sai dai akwai kuskuren da liman bai ɗauke ma shi ne mi in ka bar mi rukuni in ka bar rukuni muka ce rukuni sujada ta shiga mi ta shiga raka'a ta shiga su wanda sai ka biya su an gane da kyau ko misali liman ya barka kana can kana an gaje ko da kake dagowa liman ya ta zuwa sujada ya za ka yi an gane da kyau ko ya za ka yi wannan lokacin ka yi sauri ka yi ruku'i sai ka yi mi ka ɗago ka tai akwai malaman da ce a sai ka zub da mi ka zub da wannan ruku'in ka mi ka tahi yadda ka same sa musamman a wurin sujada shi magana mafi inganci shine shi ba za ka abin gaba za ka yi da sauri ne misali kana zanne kamin ka ɗago ashe liman har ya sujada guda biyu kai kuma yanzu ne kake ta farko to kai kuma za ka yi sauri ka yi mi ka yi ta biyun ka komo ka isko sa kenan cin masa za ka yi an gane da kyau ko wannan shi ne yadda ake wanda lokaci ya abin gada na taɓa baku wani na baku wani labari da ya faru a ƙasar da yake da suna kudus masjidul aqsa ana sallah ne a sallar juma'a liman yana a cikin sallah sai ya me yake da suna sai ya yi sujudu tilawa sujudar da ake a cikin mi a cikin karatun alkur'ani da ya sujudu tilawa su kuma mamu sun azami ne aka ta yi tunda sun ji Allahu akbar sun azami aka ta yi ruku'i sai su kama guyoyi sai da suka ji kuma limai ya ce Allahu akbar to da sai rigima ta kabce aka samu wasu suka fara magana to to wanda suke da ilimi ya suka yi a sai suka yi mi sai suka yi mi suka dago suka bi lima aka ci gaba da yi an gane da kyau ko a'a ba shi bane shi abin gane na ikra ne na suratul alaq me yake da suna ikra kun san ita karshe ne me yake sujudu sahau to da ya kawo waqtarib ya duka yayi sujada su kuma sun azami yayi ruku'i yayi sai suka kama guyoyi suka yi ruku'i da yayi sujada ya taso sai ya komo yayi yayi ruku'i su ba su ganin liman ba su sanya ne akai ba sai da suka ji da tunda da suka ji wata kabbara sai suka yi tsaye ba su ruku'i bane sai da suka ji an ce mi sami Allahu liman hamida to wanda suke da ilimi daga ce suka yi mi suka yi sauri suka yi Allahu akbar suka yi sujada suka yi ruku'i suka mi suka tasu suka taso ko da sun yi haka ko rabb subhana rabbiyal azim da guda suka ya isa kuma ba su yi sa ba ya isa su dai yi mi su dai kama gwiwa su yi sujada suka kama gwiwa suka yi sujada suka yi sauri suka dago suka isko liman a cikin mi a cikin sujada sallar su ta yi ko ba ta yi ba sallar su ta yi domin sun yi mi sun yi wannan roko'i to wanda bu sani ba su ne sai sallah ta mi sallah ta rikice a nan ne malamai suka ce alkhairi shine suratu ikra in babban masallaci ne aka zo ka ayi sujudu sahu a ciki domin wanda suke a waje ba su ganin liman bu san ina ake ba an gane da kyau ko wannan shine kenan a takaice nan za mu dakata gobe sati mai zuwa Allah kai mu sai mu sai mu ci gaba kamar yadda muka saba wanga satin wani dan uwa ne ya kawo da wani qur'ani wanda yake zai iya kawo rigima sosai domin qur'anin matsalarsa shine wasu takardu haka suke sai ka zo ka budo wani wuri safha ka isko wagga tana da rubutu sai ka isko wata safha ba ta da me ba ta da rubutu kuma ayoyin da suke anan ba a ƙara me ba ba a ƙara maimaita su ba kun san irin matsalar wannan yanzu a samu wani babban abidi wani mai tsoron Allah maɗaukakin sarki yana buɗe ƙur'ani ya ga haka kunga sai tansiyon ta bige shi don mai sa tansiyon za ta bige shi a akwai matsala mana ka buɗe ƙur'ani baka ga ayoyi baya akwai matsala na farko in ma ya kasance Allah ya hushi da kai ne domin akwai lokacin da Allah zai ya hushi da kai ya hana ma ka gani ka ga alƙur'ani na biyu kuma sai ya yi tunanin me kiyama ta me ta tashi domin kiyama ta zo ya za a yi a bayan wannan kuma jil suna zuwa yara suna zuwa sun bude nan ba su ga komi ba kenan wannan sun manta da shi kenan za a ta in har ya kai lokacin da za a mi za a manta da dukkanin wannan idan aka yi sakaci kuma yahudawa suna iya su yin irin wannan su yada shi a cikin musulmai yanda zai ke wasu ayoyin amme an manta su a ta yin ƙur'anai irin wannan don saboda a ta mi a ta rikita mutane ba ma sofa guda ba wurare da yawa jama'a ku kallo ka buɗa ka isko nan akwai rubutu nan babu rubutu kenan duk wanda suka ga irin wannan qur'anin ayi kokari a irin wannan abin da yake dacewa shine a kone su domin sharrin da za su yi su jawo kamar yadda mai da suna aka samu sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna kone wasu takardu na alqur'ani kina a kone shehi alkhairi saddan lizari'a kuma yana da kyau a fadakar mai da suna masu raba alqur'anai su zan tsaya suna lura da irin wannan Allah ya samu gane jayyid kenan duk wanda ya samu irin wannan yana da kyau a faɗakar da mutane dan kada a samu matsala inda muka samu daidai Allah ba mu lada kuskure Allah gafarta muna dangane da sanarwa ta shirin tarbiyya kamar yadda muka yi sanarwa za a zan sa shi ne a kowace rana ta lendi 23 zuwa 0r sai rediffusion ma'ana maimaici mardi kenzer a 14 zuwa zuwa kenzer wannan shine kenan littafin da muka gaya muku shi dai ne wanda yake bukata yana iya ya sayi sai ya zan bibiya insha Allah kuma za mu zan tura shi a cikin group in Allah ya so assalamu alaikum warahmatullahi Thank you.